إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه واشهد ان محمدا عبده ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أوسكم ونفسي أيها المسلون الكرام بتقوى الله عز وجل وسم والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في مكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله إن للمساجد دورا عظيما في حياة الإسلام والمسلمين وأيضا أنها بيوت الله وأفضل البقاء على وجه الأرض في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار عباد الله فإن المساجد تتغير أهوال الناس من الشقاء إلى السعادة وتعالج القلوب حيث تعالجها رقيقة سليمة أو حيث تجعلها رقيقة سليمة بأمر الله تعالى ومحبة الآخرين فإن المساجد تتنزل عليها الرحمات وتذف عليها الملائكة بأجنتها بأجنت بأجنتها وهي أماكن المنافسة في الخير وأن المساجد خير الأماكن لتربية الأمة فإنها تلقى على الحاضرين دروسا متنوعة في الدين والأحوال والمؤاملة لأنها خير مؤسسة أو هيئة لإصلاح المجتمع فلا يمكن إصلاح المجتمع إلا بدورها أي إلا بدور المساجد لأنها تربي تربية متكاملة للأمة عباد الله وفي عملية المساجد بعد أداء الصلاة بعد أداء الصلاة المكتوبة إنها تقوم بجمع الشمل شمل الأمة وتجمع قلوب المصلين على محبة الله أو على محبة والاحترام وإحياء روح الإسلام فيما بينه عباد الله والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو مدرسة الأولى للصحابة وفيه يحفظون القرآن ومركز في بيان الوحي وفيه تطردون السؤال وتخرج علماء من الصحابة في فنون العلم كثيرة والمسجد عباد الله مركز لتربية النفوس وتعلم زوارها الحلم والرفق والبعد عن القسوة والشدة حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء عربي فبال في المسجد إلى آخر الحديث وقال عليه الصلاة والسلام فإنما بئستم ميسرين ولم تبعثوا مؤثرين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يكش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمن يومين الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da kasai muna shaidawa tare da ku cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bawan Allah ne manzonsa ne wanda ya zo wa duniya da hasken da babu kamarsa ya zo da alkur'ani da addinin musulunci gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya yi uwana cikin addinin Allah ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron Allah subhanahu wata'ala mu kiyaye dokokinsa a lokacin walwala da lokacin matsi mu kiyaye dokokinsa lokacin jinya da lokacin lafiya mu kiyaye dokokinsa a gida da waje kiyaye dokokin Allah wajibi ne akan kowane musulmi yasa Allah ya wannan wasici da kansa yake cewa walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika na yi wasici gare ku ga waɗanda suka gabace ku cikin ahlul kitabi akan ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala ma'aiki kuma yake cewa sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haythu ma kunt ka kiyaye dokokin Allah a duk inda ka tsinci kanka bayan na yayin uwa yau muna yin 27 ne ga watan biyar na musulunci jimadin ula hijira yau na da shekarar 1446 29 ga watan 11 miladiya 2024 kutubar ma a wannan yini a wannan masallaci namu mai albarka na ummi na hawa da ke wannan unguwa ta bahu a bayan makarantar doma a nan jihar gombe za ta yi magana ne kan girma da daraja da kuma alkhairan da ke cikin masallaci da kuma yadda ya kamata musulmi ya riki masallaci da kuma irin kulawa da ya kamata kai da ni a matsayinmu na musulmai mu yi wa wannan gobe tarin albarka inda ake yi wa Allah bautar da ya fi kauna a bayan ƙasa duka ita ce sallah muke yin ta a lokaci biyar a dare da yini ta wajibi to babu shakka wannan ɗaki iya cikin abin da ya kamata musulmi matukar muna son taimakon Allah da ƙaunar Allah da jin ɗan Allah to ba wa irin wannan ɗakuna kulawa ta musamman duk inda muke ya zamto hankalinmu yana kan masallatai yau duk damar da ka samu ya zamto akwai rabon masallacinka a damar da ka samu ko ta dukiya ko ta matsayi ko ta ilimi ko dukkan wani abu na rayuwa wanda zai kawo wannan ɗaki ci gaba wajibin kowane musulmi ne masallaci ba na limamai ba ne ko 'yan kwamiti ko ladanai a masallaci na Allah ne kuma aikin Allah na kowane musulmi ne ya sake cewa annal masajid lillah wanda suka ɗau fassara masajid a nan masallatai ake nufi cewa dukkan masallatayya na Allah ne mallakin Allah ne yasa wani hadisi ma ke cewa man bana lillahi masjidan wanda ya gina wa Allah masallaci masallaci ɗakin Allah ne yasa yake cewa dhahir baitiya li ta'ifina wal aqifi sai ce baitiya ya ul idafa ya jingina ɗakin da nasa ne a hadisi manzon Allah yana cewa hadisin Abu Hurairah Allah ya kare da shi a cikin Bukhari da Muslim yace daga cikin bakwai din da za su samu inuwar aljanna akwai rajulun muta'allakun qalbuhu bil masajid akwai mutumin da zuciya ta dan faru a masallaci duk abin da yake hankalinsa iyakan masallaci to babu shakka a yau wa'ansu masallatai namu a matsayinmu na musulmai a ungoyinmu da garuruwanmu idan ka kalle shi zaga akwai abin tausayi a ciki za ga masallaci ne babu kulawa babu tsayayyu da ya kamata a ce sun tsaya kan harkokin masallacin a jiya muna tattaunawa da wa'ansu malamai tattaunawa ta addini a cikin gari ba a waje ba ake cewa akwai wani masallacin da har kazantar kashi yake a cikinsa domin babu kulawa ne kuma a cikin gari da zan faɗi unguwar ko masallacin ana kowa ya san shi babu tsayayyu ba haka muke wa gidajenmu ba ba haka muke wa shagunanmu a kasuwa ba ba haka muke wa gonakinmu ba muna ɗaukan ‘yan gadi muna ɗaukan ‘yan kula muna tawaya ya ya ya ya amma a galibiya masallaci illa marahimar sai wanda Allah ya ji kansa ya sohi da samun rabo da alkhairi na wannan gu to irinsu ne suke ba da kulawarsu ga kan masallacin so daga wajibi ne ‘yan uwa daga cikin neman fallar Allah da dafawarsa da taimakonsa to wajibi ne mu mai da hankali akan irin wannan ɗakuna masu albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ahabbul buqa inda Allah masajiduha duk filin duniyar nan in dai gu ne wanda ya bayyana a doron ƙasa babu gun da Allah ya fi so da ƙauna kamar masallaci hadisi manzon Allah ya faɗa wannan duk inda ka sani ba inda Allah ya fi ƙauna kamar masallatai kuma yake cewa ba inda Allah ya fi kyama da nuna fishi akan wannan mun kamar kasuwanni domin ne ake cire ba ake rantsuwan ƙarya ake cuta ake almundahana ake damfara amma yanzu hankalinmu ya bar kan masallatai ya kuma ka neman kuɗi da yawa masallatai sun zama abin tausayi to wajibi ne kamar yadda kuɗumar za ta zantar dukkan musulmi ana son ya bada wata gudunmawa wajen kula da masallacinsa mai kuɗi ya bada abin da Allah ya hore masa mai ilimi ya bada lokacin da Allah ya bashi mai hasarauta mai mulki kai da baka da komai kana da lafiya kana da ƙarfi shi yasa Allah ta'ala ke ce inna ma ya amuru masajidallah masu raya masallatai da kulawa da su wajen tsaftace su darusa a cikin su da kawo alkhairi da ci gaba na addini da na zamani tace man amana billah ba masu irin wannan cikin mutane da suke imani ga Allah Allah ya samu da cikin su bayan Allah masu albarka mu sani cewa masallatai suna ta gudunmawa mai karfin gaske a cikin rayuwar musulmai kuma wani daɗin daɗawa masallatan nan da muke gani muke shiga muke sallah ɗakunan Allah ne ɗaki ne na Allah Allah ya jingina masallatai nasa ne kuma su ne afdalul baka ala wajhil afd su ne gu mafi falala a dukkan gun da yake doron ƙasa a duniya gaba ɗaya ba inda ya kai masallaci daraja da falala kamar yadda ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yasa aya a cikin suratul nur Allah ta'ala yake cewa fi buyutin azina Allah a cikin wasu ɗakuna Allah ya bada izini da umarni an turfa a ɗaukaka a ɗaga malaman tafsiri sun yi wa wannan kalma fasara biyu wa'an suka ce an turfa al-bunyan a ɗaga ginin a yi manara da hasumiya daga nesa na gado masallaci haka wasu malaman suka fasar an turfa wasu kuma suka ce an turfa al'aswad bin nasihati wal wa'as wa durusul khairiyya wasu malaman suka ce a daga sauti wajen wa'azi da karantarwa da darussa na addini to kowane biyun ana so aiwa masallaci daga nesa a gano masallaci kuma ana jin amon murya wajen kiran mutane zuwa ga Allah ga masan Allah Allah ta'ala yake cewa da ambatonsa cikin masallacin ambaton sunansa suna mai tasbihi safiya da marice sai yake cewa masu irin wannan aikin rijalu sai zo da nakira wa'ansu dakaru mazaje mazaje ne na musamman rijalun wa'ansu mazaje ne la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wanda sai da siyarwa da kasuwa ba ta dauke musu hankali game da ambaton Allah ba duk abun da suke in an ce hayya ala sala za su amsa su masallaci kaga Allah ya boye kenan jinjinawa kenan amma yanzu nawa ne dan kasuwa iya kasuwa za a yi sallah bai sani ba mai kokarin da ba iya dawo gida zai ce zai rama amma ana hayya ala sala hayya ala fala amma ba ruwansa to Allah ya ce wanda yake raya masallatai ya amsa kiran Allah ya zo cikin su yace wa an su mazaje ne wanda duniya ba ta gabansu la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah kasuwa da sai da siyarwa baya dauke musu hankali game da ambaton Allah wa iqami sala wa ita'i zakka da tsayi da sallah da bada zakka ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar suna tsoron wani ne wanda zukata suke walkatawa idanuwa suke juyawa domin tsoro da furgici da abin da yake faruwa aini na alkiyama kun ga wannan aya yan uwa Allah iya iya yabo iya jinjina ga masu raye masallatai musaniya yan uwa na masu albarka masallatai suna canja halayyar mutane daga hali na banza hali abin Allah wadai zuwa ga hali na alkhairi iya canja mutum daga mugu ya dawo kyakkyawan mutum mai kyakkyawan hali iya canja mutum daga mutumin banza zuwa mutumin kirki masallaci iya bada wannan gudunmawa wato alijil kuro masallaci iya warkar da cutukan zukata haisu taj'alu haraqiqa salima inda masallaci gudunmawarsa zai isa zuciyarka ta zama tuwar haqiqa salima mai taushi mai karɓar umarnin Allah a kodayaushe mai tausayawa bayan Allah kuma zuciya kubutacciya wanda ba ta rikon kowa da shiri masallaci iya ba da gudunmawa wajen riƙe umarnin Allah kuma masallaci iya ba da gudunmawa wajen son ‘yan uwa musulmai a duk inda su bayan Allah masu girma musu ne cewa masallatai gune wanda rahamar Allah take sauka ta tanazzalu alaihar rahmat yanzu nan din nan muna karkashin umbrella ne na rahmar Allah subhanahu wataala hadisi ya inganta cewa manzo Allah yake cewa ba mutane da za su haɗu a ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah suna darasin suna fahimtar sa face sai rahama ta lullube su mala'iku sun kewaye su kuma sannan Allah iya ambaton ɗaya bayan ɗaya a can fadarsa masallaci ne samu wani alkhairi ba wani guda Allah ya bashi wannan falar idan ba masallaci ba rahama da jin kai da albarka suna zuka cikin masallatai mala'iku suna jerin gwaro suna sahu sahu nasu a masallaci hadisi ya inganta cewa duk juma'a duk juma'a mala'iku suna zuwa kofar masallaci kowace kofa mala'ika ya tsaya duk wanda ya shigo mala'ika iya ɗaukar sunansa wani ɗan wani ya Allah ya zo masallaci domin yi ma ibada a lokaci kaza da kaza da kaza kowa amma liman iya shigowa manzala ce sai mala'ikunsu naɗe rijistarsu ke su shigo masallaci su zauna suna sauraron kurba da harshen manzan Allah yanzu nan muna tare da mala'iku wannan masallaci mala'ikun rahama mala'ikun alkhairi mala'ikun gafara da jinkai da harshen manzan Allah kuma na tare da su a tunda ya ce duk lokacin da liman ya shigo za su rufe rijistarsu su zo su zauna a cikin sahu yastami'una dhikra suna sauraron kutuba suna jin abin da ake faɗawa na ayi kaza na alkhairi a bar abu kaza da shiri ba inda za ka je a yau ka samu wannan darajar da kimar idan ba masallaci ba bayan Allah mu sani cewa mala'iku suna jerin giya a cikin masallatai suna ajiye fukafukinsu a ƙasa domin girma gun ko mugu ne wanda ake rige-rige wajen neman alkhairi manafasa fil khair a masallaci aka ce duk wanda ya zo ran juma'a sa'a farko manzo Allah ce kamar yayi sadaka da raƙumi ka annama qarraba badana lokacin farko kamar lokacin walaha wajen tara zuwa goma ka zo masallacin juma'a ka zauna ka dinga nafila ko karatun qur'ani ko ambaton Allah to a rannan bayan kai sallah ka samu ladanka Allah zai baka bonus na kamar kai sadaka da raƙumi wanda ya zo a sa'a ta biyu kamar yayi sadaka da sadiya wanda ya zo a sa'a ta uku kamar ya yi sadaka da rago wanda ya zo a sa'a ta hudu kamar ya yi sadaka da kaza wanda ya zo a sa'a ta biyar kamar ya yi sadaka da ƙoyi ya ce amma liman iya zuwa to wannan damar kuma ta wuce kaga a masallaci ake samu wani alkhairar ba inda za a ce wadan ka je ka zauna a gu ko awa nawa za ka yi a ce kamar ka yi sadaka da kuma in ba masallaci ya in wa mu dinga gano wannan manzon Allah ne yake faɗa sallallahu alaihi wasallam kuma la yadiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha masallaci gune da ake so a dinga gasa ta alkhairi a dinga gasar zuwa da wuri gasar haddacewar sa'awi na qur'ani gasar sa littafi a sauke a fahimci addini a karantar da yara da matasa da mata duka wannan shine gasa ta alkhairi cikin masallaci musani ya yanwa masallaci gune da alkhairi yake wanzuwa ake samun tarbiyyar al'umma a cikinsa domin a cikin masallaci ne ake jefawa masu halartar masallacin darussa daban-daban daban mutane wuya wata ran ka ji an yi magana a kan riba wata ran akan shirka wata ran akan sata wata ran akan mummunan hali wata ran halin yan aljanna wata ran halin yan wuta wata ran kaza wata ran kaza in je kana zuwa masallaci to zaka jinjiga jin karo da irin darussa mabambanta jura ka ji abin da Allah yake so ka ji abin da Allah baya so ka ji hanya irin ta 'yan aljanna ka ji hanya irin ta 'yan wuta duk a masallaci ake samu wani ana jefawa mahalattansa darussa daban-daban daban-daban a cikin rayuwa ta addini da mu'amala ta yau da gobe domin masallaci ita ce cibiya ko ta foundation mafi alkhairi a duniya ba wata cibiya a duniya mafi alkhairi kamar masallaci domin ita ce take raya mujtama'i society da unguwa da gari akwai gudunmuwar masallaci wajen gyara ta fala yumkin islahul mujtama illa bidawiha bayan da za a yi unguwa ko gari ya gyaru in ba da gudunmuwar masallatai ba dole inda aka rena din bakunan malumar namu a ce Allah ya ce annabi ya ce wannan ita ce hanya ɗaya ɗaya ta gyara al'umma ba wata hanya da za ka gyara ɗan adam ya gyaru ya saitu ko iya ganinka ko baya ganinka sai hanyar masallaci domin masallaci ne gyara sahabbai dace mu an su ba musulmai bane wa'an sun kisan kai wa'an sun sha giya amma masallaci zo ya gyara su Allah ke cewa fa asbahatum bi ni'mati akwana saka zama ƴan uwan juna cikin addini saka zamto gwaraza wanda har a nade ƙasa ba za a ƙare cin amfanin su a duniya ba akwai gudunmawar masallaci wajen gyara su musan ya ƴan uwa masu albarka masallaci gune wanda ake samun tarbiyya cikakkiya da mutum ya zama mutumin kirki salihin bawa bayan Allah mu sani cewa daga cikin ayyuka na masallaci bayan gabatar da sallah ta farilla ana tahi cikin masallaci domin ainihin a tara al'umma akan gaskiya a tara su a musu wa'azi masallaci gune da ake so a tara zukatan musulmai su so juna su girmama juna masallaci gune na sulhu masallaci gune na hango matsalar wani a taimaka masa masallaci gune na a ganewa da iya cikin jinya ko larura ko a masa addu'a ko a ji a gano shi kai ya ‘yan uwa da za mu ɗau masallaci yadda sahabbai da magabata suka ɗauke shi wallahi da wasu matsalolin namu na cikin unguwa da mun gama da su a masallaci manzan Allah farkon zuwansa gari madina shine ofis shine kotu shine makaranta shine jami'a duk abin da ka sani kai har har prison an yi a masallaci har prison an ɗaure masu laifi cikin masallaci a lokacin manzon Allah farkon koma su Madina masallaci shine komai da komai shine headquarter na musulunci duk abin da ka sani yana ake yi a masallaci Allah ne kadai san irin al'ummar da suke ciki akwai wa'ansu yan kasuwa ne wa'ansu manyan ma'aikata ne da gwamnati wa'ansu shahararrun manoma ne wa'ansu kamfanonuwa gare su kuma duk suna zuwa a zauna a yi ibada da muna ɗaukan yadda magabata suka ɗau masallaci ba irin taimakon kanmu da kanmu da ba za mu yi a masallaci ba wani ɗan kasuwa ne kai kana da harkoki da yawa to ga 'ya'yanmu 'ya'yan 'yan masallacin mutum biyar sun gama makarantar secondary school kafin samu jami'a kai su ko da ko suna yi ma a rage zaman banza a rage tsallake tsallaken gidan mutane wani malamin jami'a ne kai ga yaran mu biyar suna requirement wanda za su iya samun admission samu musu admission wane ka kai girman samun aiki ga yaranmu sun kammala jami'a samu musu aiki da murya ɗaya ba tare da kuma san kai ko fifito na kan wani ba kai wani damar ka kaza ce ga ayyamu kai musu kowane masallaci iya ga wanda Allah ya hore masa a kowane fanni a rayuwa amma kashi ko mun bai da masallaci mu zo mu sada mu fita dukkan wani ci gabanmu da damar da Allah ya bamu ana so mu fara sa dan bata a cikin masallaci ana mutuwa ana bar mana marayu muna sallah da mutane da makota da komai yawa wani zai faɗi mutu wani gudunmawa masallaci zai ba wannan marayu sai dai mugan sunan shi Allah sarki yayin wani ne gada ai dan wani ya zama kaza ya zama dan iska ya zama kaza irin wannan shine gudunmawar masallaci ya kamata ya jawo su in ma suna kanane ne kar su gane baban su ya mutu makarantar da suke a rike su duk abun bukatar su ai musu har su girma su ma za su yi wa da kannan su da na kasar su wannan dama ce tun mun sake ta hannu masallaci zai iya generating abubuwa da yawa wajen kawo wa al'umma ci gaba a unguwa a yankin da suke ciki amma mun ki amfani da wannan dama mun bar masallaci kawai mu shigo mu sallah mu fita kowa abin da ya dau masallaci kenan kula da masallaci sai yan committee sai limamai sai ladanai sai waye amma ni da kai ba ruwa kowa ya fitar to Allah ke ce mai imani ne kadai yake bada gudunmawa wajen rayu masallaci bayan Allah musalli masallaci iya da wannan damar wajen a shigo a dinga aiki na alkhairi ya da alkhairi a haɗa aure a cikin masallaci a yi sulhu wani da wani sun samu matsala a sulhunta su wani da wani da matarsa da kaza a tura mata masu hankali su musu nasiha duk wannan iya cikin dauri na masallaci a cikin al'ummar musulmai wa ihya ruhul islam fi ma bainahu ko masallaci iya bada gudunmawa wajen raya zukatan mutane akan addini masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yan uwa shine makaranta ta farko wanda ta yaye sahabbai a cikin wannan masallacin ka samu hubbazul qur'an a cikin masallacin manzala ka samu mahaddatan alqur'ani masu yawa masallacin manzala shine markazi ma'ana wata santa fi bayanil wahyi wajen yin bayanin wahayi in wahayi ya sauka daga manzon Allah masallaci yake zuwa ke karanta mutane ko a gidansa wahayi ya sauka masallaci ke koma ya ce ku zo ga sakon Allah zuwa gare ku a masallaci shine gun bayanin wahayi a cikin masallaci sahabbai suke jifa manzon Allah tambayoyi yake ba su amsa game da matsaloli na rayuwa da addini masallaci shine ya yaye ɗalibai ya yaye ɗalibai suka zama manya-manyan malamai a duniya fi fununil ilmi kathira a cikin fannonin ilimi masu yawa dukkan wani sahabi da kaji labarinsa ya kware wajen kaza da kaza da rawaito hadisi da matsalar kaza da matsalar kaza akwai gudunmawar masallaci kafin ya zama wannan bayan Allah masu albarka mu sani masallaci markazin tarbiyyatun nufus wata santa ce ta tarbiyyar rayukan al'umma kuma tana karantar da masu ziyarar ta haƙuri dukkan ma'abocin masallaci wanda ya lizumci masallaci wajen gabatar da ibadarsa ta yau da gobe cikinta to babu mamaki babu shakka masallaci zai koya masa hakuri zai zo ya jira liman dole bayan da zai zai zo ya jira ya samu alkhairi ma kafin zuwa liman hakuri wani zai taka haka ya hakuri wani zai matsa ya kai hakuri masallaci yana koya mana hakuri war rifqa masallaci yana koya mana taushin zuciya duk fadanka duk masifarka idan ka shigo masallaci ana so ka sauke dukkan wata damuwarka kaje ta gefe masallaci iya shiga cikin zuciyar ke gyara ka ya zamto mai saukin hali wal budi an kaswa masallaci iya kore ma abotan da daga kaushin zuciya da yawan fishi da ta da hankali da husuma masallaci yana warkar da wannan matsalar amma game da masu zuwanta da shidda da tsanani masallaci iya kore tsanani a cikin rayuwa hadisin abu hurairah Allah ya kare da shi yake cewa wata rana wani balaraban kauye ya zo manzan Allah da sabai suna cikin masallaci iya zuwa sai ya koma gefe ko ya kama fitsari a cikin masallaci a cikin masallaci ya kama fitsari sabai suka mai tsawa manzan Allah ce ku kyale shi ku kyale shi la tadribu ku rabu da shi manzan Allah ya taka musu burki kar kuma yi magana ku rabu da shi sai da bayan ya gama fitsarin sa kaf sai manzan Allah ya kirawo shi ya ce zo da manzan Allah ya zo ki da ya zo wajen manzan Allah sai ma yake kici masa ka san nan ina ne sai ce masallaci ne ya ce kasan matsayinsa ya yi shi ya ce masallaci ɗakin Allah kuma shi ne guma fi farla a duk duniya kun kowane musulmi a nan ya kamata a ga kulawa da ba da hankali game da rayar shagun musulmai ko ɗakin kwananka bai kai mahimmanci masallaci agunka wannan balaraban ƙauye ya fahimci abin da mazan Allah ya ɗora shi a kaya gane matsayin masallaci sai ce sahabai su ebo ruwa su zuba a gwamfi tsarin suka ebo ruwa suka kara tsarin jin daɗin da wannan bawan Allah ya yi sai yake cewa Allahumma rahamna bi Muhammad wala tarham ma'ana ahad ya Allah idan ka tahi rahama da jin kai da ni da Muhammad kawai za ka yi sauran mutane duk Allah ka rabu da su sai manzo yake cewa sajjarta wasiya ai ka takuri abu mai fadi ai ka takuri abu mai fadi kaga daɗin da ya ji da manzo Allah mu'amala da shi wajen sanyi da tausasawa sai ya gane amma da tsawa aka masa an kore shi ba zai taɓa ganewa ba to ana koyar wannan a masallaci akwai wanda bai sani ba dole a bai uzurin bai sani ba masallaci iya koyar da mu wannan da ƙarshe manzon Allah yake cewa fa inna ma bu'istum muyassiri annabawa dukkan mu Allah ya turo don mu sauƙaƙa wa al'umma duk abin mai tsanani mu sauƙaƙa shi walam tub'asu mu'assirin Allah bai turo mu da tsanani ba ba a koyan tsanani a masallaci yan uwa yasa Allah ta'ala yake cewa inna ma ya'muru masajidallah ka sani kadai abin sani masu raya masallatai man amana billah sai mu cikin imani ga Allah shine mai raya masallaci wal yawmil akhir sai mutumin da ya imani da ranar alkiyama shine mai raya masallaci wa aqama sala sai mutumin da yake tsaye da sallah ta jami'i ta wajibi shine mai raya masallaci wa ata zakka sai mutumin da ya san muhimmancin bada zakka a dukiyarsa shine mai raya masallaci fa sa ulaika an yakunu minal mutadin irin waɗannan ya kusata zamto cikin shirin mutane daga Allah subhanahu wataala kaga shi raya masallaci da kulawa da shi iya sa ɗan adam ya fada cikin shiriyar Allah wanda kullum ita muke fata Allah ya dora mu akanta bayan Allah mu sani akwai abubuwa da yawa da suke dakushe ƙimar masallaci da darajarsa a gun idan musulmai wa'ansu abubuwan hankalinmu bai je kansu ba amma da in ka ji an ce juma'a to kowane musulmi ya san juma'a da ta fi yanzu muhimmanci daga tashi gida karfe 8 za a fara magana juma'a juma'a har Allah Allah ake juma'a ta zo kama wani karamin gidi za a je ya dau duk ɗan shekara 40 zuwa sama ya san wannan amma yanzu juma'a za ta zo amma a galabiya sai ga kamar ba a diya musamman yara ƙarara ba su damu ba to daga cikin irin abin da ya sa juma'a daraja ta ragu akwai yawan masallatai juma'a ciki eh masallatai an ƙara su da yawa da wa'ansu manufofi wanda shari'a ba ta san su wa'ansu suna ƙara masallatai don shura kawai wane ya gina masallaci ni ma na gina alhaji wane ya gina sai shi ma alhaji wane ya gina ba tare da bukata ba wannan iya kawo dukushewar darajar masallaci masallacin juma ko da alittafin fiƙihu ana so tsakanin wannan da wani a samu tazarar kilomita kaɗan ya fi daraja ya fi lada ya fi kima kuma iya cikin ma'anar juma'ar ma'ai a haɗu na nesa na nesa a haɗu a huɗe a yi sallah wanda ya daɗe bai ga ɗan uwansa ba a gaisa ɗan wancan unguwar ya zo ɗan wancan layin ya zo amma yau ta kai ta kawo layi shine zai raba wannan masallacin da wannan masallacin a cikin gari ga sunan alayi laspikar wani masallacin juma tana kai wani sun masallacin juma sau kuma duk ana magana ta farki dai na sunna wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane kuma wajibi ne iyayenmu malamai ai da ku ake haɗuwa a buɗe masallatayyar duk kuɗin mutum duk mulkinsa inda zai gina masallaci don shahara ko don neman suna ko don gasa ku iyayen malamai kada ba goyon baya in zai gina ya rike kayansa da kansa ya je rike amma wannan iya cin abin da ya raga ya rage darajar masallatiya ku je cikin gari ku gani ka can kwanaki can kwamitin da'awa wani bawan Allah ya ba su wani aiki da suka yi an ce an yi sensor din masallatai juma'a wannan garin namu da gombe sama da 300 da wani abu sun fi 300 da wani abu masallatan juma'a wannan garin ina yawan garin yake zai wannan masallatai ina yawan garin yake ba mu kai haka ba ba mu kai haka ba wasu masallatan ana gina su don gasa wasu masallatan ana gina su don manufar siyasa wasu masallatan ana ginawa domin a ɓata wa ansu rai wane yayi masallaci an fahimci aqidarsa to shi ma wani iya jin haushi da bakin ciki da hasala zai kafa nasa gidan kuma duk a gidan musulunci ake wannan wani iya cikin dalilai da yawa da suke sa masallaci darajarsa da kimarsa ta sauka wa'ansu kuma addamu ihtiramu la'imatul masajid daga cikin abin da ya rage wa masallaci kima a yanzu akwai rashin sanin daraja da kima nawa masu tafiyar da masallacin tafiyarwa ta addini a kullum ina mamaki za a ce ga wani ya zo shi ne mai wuka da nama da faɗa aji da canjawa da sayawa a cin abin da safa yaka masallaci wanda kuma tsari irin na addini duk inda malami yake ko limami to shine wanda ya kamata na masu shi a gaba in dai magana ake ta addini da masallaci da masallaci da juma'a amma da yawa za ku ji ga wani shi ba shugaban kwamiti ba ba ɗan kwamiti ba kawai mamu ne amma zai ga iyaye wa limami tsawa akwai masallatai musamman na kamsa salawati a wannan garin za ga wa'ansu ne suke juya masallacin da kansu kuma an ce su yi su yi abin da limami yake wannan ko na rana ɗaya ba za su iya yi don suna da kuɗi ko don shugabanni ne ko don kaza da kaza da kaza wannan da yawa a galibi akwai wannan matsalolin kowa ya sani saboda ka mu gyara sai mu dada ruhin masallatayyar da kimarsu Allah ya samu dace Allah ya mana albarka Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya muna addu'a Allah ta'ala ya ji kuma ya shiga mahaifan mu muna ƙara addu'a Allah ya ƙara wa masallatai mu daraja da kima Allah ya farfado da kimar masallatayyar mu ya Allah Allah ka farfado da darajar masallatayyar mu muna ƙara addu'a Allah ta'ala ya ji kuma ya shiga mahaifan mu bai salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara da wannan inna Allah wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد akwai wanda suka rubutu neman addu'o'i wani yana rubutu cewa haƙƙinsa ya makale ko ba shi yake bi ko wani haƙƙinsa ya ce dai a faɗa yan wasa shi adon Allah ya kwato masa haƙƙin shi to da shi da dukkan yan uwa masu irin wannan matsalar Allah ya kwato ko haƙƙinsa daga inda ya makale Allah muna roƙon kamar marasa lafiyar maka masu lafiya Allah muna roƙonka dukkan abin da ya dami mu a wannan ƙasa Allah kamar magani shi Allah Allah muna roƙonka tsallin rayuwa da ake ciki Allah ka mana sauki Allah muna roƙonka wannan abubuwa da suke faruwa na kashe kashen mutane da yan bandi da sauransu Allah ta'ala ya kama da ƙarshen wannan musiba Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ƙara wa shugabannin mu tausayi Allah ka cusa tausayi a zukatan shugabannin mu ya Allah duk abin da zai kawo matsatsin rayuwa da kunci ya Allah kada ka ba su ikon hawa kansu ya Allah ko da suna ra'ayinsa Allah ka saukar da su da kansu ya Allah Allah ka kimsa musu ka tilastar musu tausaya wannan bayyana ka ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah muna addu'a dukkanin mu nan da bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana duk abin da muke tsoro abun Allah Allah ta'ala ya ba mu tsaro da kariya Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن